Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau muna ranar Asabar goma sha bakwai ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Hijiriya wanda kuma ya daidai da ranar takwas ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna nan a zawiyatul markazin kowanyar la'ani da shafa mai tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu jagoranmu imam asaidi shi muhammad sallah bin shi muhammad al-jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shi ke gabatar da karatu a cikin littafin ashiba yau ma kamar kullum maulana zai shiga bane daga inda aka tsaya a jiya sai dai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمجال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيد لنا بهذا المقدر والسعد في بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باي الله ما تجرما وسويا الله mutu ya sai Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowa da sunansa da ainihinsa da matsayinsa muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a arin godiya da yabo da yabawa da jinjina sun tabbata ga Allah wanda ya kara hada kusakunmu a cikin wannan mazauni mai tarin albarka wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala yau ma za mu dora karatunmu a inda muka kwana a jiya Allah ya mana jan gora a saman shugaba na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. A muna nan a cikin dai a abin da Maulana Jau Qadiyan ya gabatar mana daga cikin girman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na cewar babu wani mujiza ta Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa wani manzo ko wani annabi face Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan kwatinta da kuma ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallam da gani Allah tabaraka wa ta'ala in ka kalli waɗannan abubuwa suna da yawa kamar yadda muka faɗa in ka kalli annabi Isa alaihi salam za ka ga yana daga cikin babbar mu'jizar annabi Musa alaihi Isa alaihi salam raya mamaci in mutum ya mutu annabi Isa alaihi salam yakan tashi kuma a kan shi a duniya a yi magana da shi shi ma yi magana da mutane kuma kaddara ko da mutumin nan zai kai shekara dubu ɗaya da mutuwa annabi isa zai iya raya shi in ya raya shi zai dawo duniya ya yi magana da mutane mutane su yi magana da shi in ya ga dama kuma ya ce mutum ya sake mutuwa sai kuma ya sake koma kuma cikin kabarinsa ya sake kuma ci da kwanciyarsa. In wanda yake cikin nima ne ya tuna kuma nimantuwa a cikin nimar Allah. In wanda yake cikin horo ne na Allah kuma Allah ya tsare mu ya ci da kuma ci gaba da kuma horon Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan mujiza ce babba daga cikin mujizozin Annabi Isa alaihi salam. shi ma ma'aiki alaihi salatu wasalam mujizar rayawa Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujizar rayarwa mutum ya mutu annabi raya shi wannan ya faru ba dai ba ba biyu ba al-imam al-baihaqi Allah ya kara masa yadda ya fitar da hadisi daga Anas Allah ya kara masa yadda Anas yana cewa addasu fi ajil ummati salatan na rusu ya abubuwa guda uku a cikin wannan al'umma wanda waɗannan abubuwa guda uku nan da sun kasance a cikin banu Isra'ila ne wallahi da al'ummatai da dama lalle kan da sun kai rijibi a cikin waɗannan abubuwa da da shi ana sai masa wannan magana kunna sai muka ce masa ma wannan ya aba handa waɗannan abubuwa menene su ya kai baban hamza kana sai anas yake cewa wata rana mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatatu imratun muhajiratun sai wata mata ma kujiyar hijira sai ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi hijira daga kasar bautan gunki zuwa ga kasar musulunci ta ɗaurace wa mutane masu bautan gumaka zuwa ga mutane masu zikirin Allah masu bautan Allah saboda tsabar ƙarfin imani na wannan baiwar Allah ba za ta iya zama a kafar da ake bautan gumaka ba kuma ba za ta iya zama tare da mutane masu bautan gumaka ba sai ta yi hijira don Allah don manzansa wannan shi ne hijirar da a bayyane babu kamar da shi ne annabi yake zuwa ba man kana hijiratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wacce hijirarsa ta zama dan Allah dan manzon Allah sakamakon sa da wajen Allah da manzon sa kaga wannan baiwa Allah ta yi hijira don Allah ta kaurace wa kasar kafirci zuwa da kasar musulunci ta kaurace wa mutane kafirai zuwa da mutane sahabbai mutanen kirki da wannan baiwa Allah ma kuciyar hijiran nan ta yau hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma ibnu laha qad balaga sanda ta zo ta same mu tare da manzon Allah ta taho tare da ɗanta kuma ɗan namiji kuma ɗan ya kai shekarun balaga balagakken yaro ne ɗanta ne kuma ita ta aji kayan ta amma ɗan ba yaro karami bane ya balaga da shi da ta shigo cikin mu fa adaba al-mar'at ila nisa ba dabar marat ila nisa wannan matan nan sai ta jingina kanta zuwa ga bangaren mata an gane sai ta samu inda mata suke zaune sai ta jingina kanta zuwa ga bangaren ina mata wannan ɗana da kuma balagaje zai iya yiwa ta sa zuwa cikin tsakiyar maza a cikin tsakiyar mata ba zai yiwu ta sa zuwa cikin tsakiyar mata ba sai wannan baiwar Allah nan وأداب ابنها إلينا sai ta jingina ma'ana ɗan tarihi zuwa gare mu maza da yaro ne mana gage sai ta ajiye shi bangaren maza ita kuma sai ta rafu zuwa da bangaren mata kaga an yi daidai da abin da musulunci yake so na ba musulunci baya son shafutuwar maza da mata kwata kwata an ba dan larura ba shi kenan falar yarfar yaron nan da aka jingina shi aka rafa shi zuwa gare mu bai yi wani jinkiri ba an shigo kasar da ba saba ba an shigo yanayin da ba saba da ita ba yaron ne yana cikin mu ba daidaiwa an asaba wa bawo da madinai sai annoba irin ta kasar madina sai ta samu wannan yaron domin madina in ba dan addu'ar manzon Allah ba mana mu ne me yawan annoba da yawa da da zafi da da abubuwa da yawa annabi ne roƙi Allah Allah ya dauke Allah ya dauke sai annobar garin Madina sai ta ya taba wannan yaron famari da ayyaman yaron nan sai rashin lafiya kwanaki da rashin lafiya kwanaki sun makubila sai kuma ka kalli rayuwarsa yaro ya yi hijira tare da mamansa daga mutane masu bautan gumaka daga kasar bautan winki sun zo sun karar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina dan su ji dadin addini su samu yanci a addini yaro ya zo ko ba shi ma sai ga rashin lafiya rashin lafiyar ba shi ma ko sai ga yaro ya mutu dada wannan karamin al'amari ne ba karamin al'amari ba yaro sai mutu da yaro ya mutu fa qama da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rinsa masa ido bayan yaro ya rasu da makai da mamaci eh in zai rasu daga akan samu gidansa a buɗe da annabi ya rantsar masa da idanunsa wanda ka'ida ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman in mumini ne mumini da zarar Allah ya rantsa sai ga idanunsa abuja haka idan yana kallon ruhin sa yana hawa sama in kuma mutumin banza ne Allah ya kiyaye zai zama yana kallon ransa ana yin kasa da ita ana yin jahannama da ita sai annabi annabi ya dauki hannunsa mai girma sai ya rufe ma'ana idan wannan yara a yara ba samun gata ko annabi ne ya dauki hannunsa mai girma ya ya rufe masa idansa bayan wannan wa amara bi jihadihi sai annabi ya umarni a shirya yaron a yi masa wanka a sanya masa likabari a yi masa dukkan shirin da ake yi wa mamaci in an gama sai ne da ya masa sallah daga nan sai a kai shi makwancinsa makamarta. Amma da da ya ci shirye-shiryen, bada ma na an nuka silahu lokacin da muka yi nufin za mu shiga fara wankan yaron. Sai annabi ya ce mana, yaron, ya ta yaron, iti ummahu fa alima ka je ka samu maman yaron na a inda take, ka sanar da ita rasuwar ɗanta cewa ɗanta ba ya rasu ya mutu. kaga wannan ba Allah na mu muna wajen wannan baiwar Allah ba an yi sai bai kasa gura ba fa alamtu sai na sanar da wannan mata rasuwar danta da ta yi hijira tare da shi zuwa gun manzo Allah da ba ta labari dan ki ya cika amma ki gode wa Allah ta ya rasu a cikin hijira ta ya rasu a garin annabi ta ya rasu a gaban manzo Allah a wannan dan da yake yi alhamdulillah ashe ya yi kyau ashe ma annabi ne ma zai masa sallah nana ne da bakin ciki ka ga babu ai ashe wata mu'jizar annabi ake so a motsa ma al'umma da aka ba wannan mai wani labarin da sun danta ba ta yi kasa a gwiwa ba fa ja'at sai ta zo gun annabi inda dan da ya rasu hatta da san inda kadamai sai ta zauna gun dugadugan wannan yaron guda biyu yaron nan da ya rasu guda biyu fa aka zat bihi ma sai ta yi ruko da dugadugansa su makalar sai ta ce wasu malar ta ce wannan mata sai ta yi ruko da dugadugan manzan Allah sasan guda biyu tana ne kamun kafa kenan da manzan Allah sai take cewa اللهم إني أسلمت لك توأن Allah na ni kauya zuwa gare ka ne dan biyayya ba dan dole ba ba kila ta na ke da shiga musulunci ba ba kila ta na ke da sallama maka ba Allah a'a na sallama maka ne dan biyayya dan ka cancanci a sallama maka Allah ka cancanci a bauta maka ko da aljanna ko ba aljanna ai zakin ka ya cancanci a bauta maka ko da wuta ko ba wuta za ka ga ya cancanta ko ta maka dan kai baraka Allah na musulunci ne dan biyayya a gare ka ba dan dole ba wa khalatul awtan rutan zuhudan kuma na fanke kaina gaba da yadda mai riga ke cire riga a wuyansa haka na fanke abinda ake kira bautan gumaka zudan saboda gudu na azabanka zuwa ga rahamanka haka na rabu da gumaka ma duk garin ma ba da ake bauta ba gumaka ba mutanen mu garin mu ba su san komai sai bautan gunki a hakan na sallama maka Allah dan biyayya na bar da bautan kuma kannan saboda tsabar gudun duniya wa hajartu ilaika kuma na yi hijira daga garin mu na yi hijira daga mutanen mu ilaika zuwa ga Allah zuwa gare ka ya Allah daga bashar saboda tsabar fadai ramin ka ya Allah dan kwaɗayin ramar da na yi hijira. Allahumma la tujidi abadat al-awtan Allah yana roƙo kar ka dariyan tanta masu bautan gumaka a gare ni. Kar ka sa masu bautan gumaka saman dariya. Ba ta ce ta musulunta ba, ta bar bautan gumaka ba, ba ta ce ta musulunta ba, ta bar masu bautan gumaka ba, ta koma wajen manzo Allah ba, to ka ga yanzu koma wanda kun annabi ya zama da musiba ya janyo mata mutuwan nan da har daga nan masu bautan gumaka za su samu hanyar ne yi mata dariya ai da kira cikin mu ne da ba haka bai faru da ke ba a samu hanyar zargin ta hanyar yi mata dariya da mai da ita a farwaka ta Allah yana roƙo kar ka sanya waɗannan masu bautan kuma ka su yi mun dadi ke ka Allah karke mun wannan wala ta minni min azi musibati ma la taqatan li bi hamlihi kuma Allah kar ka tsora ni ba irin wannan musiba na abin da ban da ikon ɗaukansa. Wanda wata musiba ce ma, wanda ni ba ni da ta ikon iya ɗauke wannan musibar. Ba da Allah kar ma ka ɗora mini ba zan iya ba. Kar ka ɗora mini ba zan iya ba. Allah zai ce muna kallon wannan matan. Tana irin wannan fadancin. Allah zai ce fa wallahi na rantsa muku da Allah. ma taqdi kalamuha ba ta ƙara fa maganganun da ba wannan maganganun da ta fara ba ta gama ba abin mamaki hatta harmata kadamai sai ga yaron da ya girgiza digadigan ka guda biyu yaron da yaron har annabi ya rantsa masa ido annabi ya ce fara shirin wanka sai ga yaron nan ya girgiza digadigan ka guda biyu zanin da haka lulu ne zai shi ba sai ga yaro ya rike ba an fasa fito an fasa mutuwar gaba daya sai ga yaro ya rayu ya motsa wa alƙasau a ɗan wani yi fuskar da ake rufe mamaci a zanin da ake rufe mamaci da idan nan yaron nan ba sai sauke zanin ba sai wurgi da ita ba sai wurgi da wannan nan sai ga yaro nan ya taso ya zauna an ba shi abinci ya ci an ba shi ruwa ya sha abin mamaki ma wa'asha yaron nan yara ci gaba da rayuwa a duniya hatta kamar da Allah Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya karbi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaron nan yana duniya bai mutu ba bayan wannan ma Allah ya ja rayuwar maman yaron nan yaron nan ya ci gaba da rayuwa wa hatta halakat ummu har sai da baba sama ta rasu sai da maman ba da kai wannan tawassulin ita sai da ma ta rasu tukuna sai daga bayan bayan baya wannan yaron Allah ya karbi rayuwarsa wannan yana daga cikin mu'jiza babba na mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na menene raya mamaci وصبأت الأحجار في وقت تأسه وأحيا الذي قد مات رأس الطوائف wannan yana daga cikin mu'jiza babba na menene raya mamaci wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a rayuwarsa kuma irin wannan mujizar suna cewa a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da zamu yi da sha wannan bani saboda munasaba da abin da muke cikin sa shine ganin sayyidina Usman ga manzon Allah bayan rasuwar manzon Allah an gane kenan ko ganin sayyidina Usman ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniyar nan ba ba gani ba kadai ba har ma da zance da manzon Allah ba har ma da karban sako daga manzon Allah bayan kuma annabi ya bar duniya za mu kamo wannan saboda gefe guda biyu gefe ɗaya dacewa da bangaren da muke magana kansa a kan ne ganin annabi ga Allah a ganin kenan ko gefe ɗaya kenan gefe na biyu kuma saboda zamanin da muke ciki a yanzu na cewa bayan kokkuwar manzon Allah ba zai iya yiwuwa a ga annabi har a kai dole abu daga manzon Allah ba an gane ko saboda wata za mu kawo wannan din Usman ibn Affan yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da mutum ga ta ga Usman dan Affana yana magana da manzo Allah bayan wafatin manzo Allah maga annabi ya bar duniya maga sai na Usman ibn Affan suki annabi bai hawa ƴaƴan annabi guda biyu yana zance da manzo Allah bayan rasuwar manzo Allah kuma annabi yana ba shi zaki cikin kaza da kaza zaki da kake so kake na zaki a kaza kuma yadda abin da ya zaɓa nan haka abin ya faru ashe in wa zai yi kenan bayan mu faɗi manzala a ga manzala sallallahu alaihi har ma a tafi al'amari da yake khatiri ba ani ba al'amari in khatiri ana iya ganin annabi bayan wafatin manzo Allah kuma a karbi wani al'amari da yake khafi daga manzon Allah amma al'amrul am al'amari kaman ma wanda ya gama kowa da kowa wanda har ga an gama da ita cikin shekaru 23 manzon Allah an gama da wannan aiki babu wani abu da za a karba yanzu ami daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren Allah ko bangaren sallah ko bangaren zakka ko bangaren haji an gane kenan ko babu wannan riga an gama da shi saboda al'amari ne general da ya shafi kowa da kowa an gama da wannan shine ma'anar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an gama da wannan rukunan musulunci guda biyar nan yanzu ne har a shi kiyama ba da ya kawo na shida amma wani bawan Allah Allah ya yaye masa labule ya ga manzon Allah ya kalli wani al'amari khasi daga manzon Allah al'amarin da ya shafi ke bantattu ba kowa da kowa ba kamar lamarin dari ko din nan da ake karɓa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiriya ne tijaniya ne khalwatiya ne sadiqiya ne nakshabandiya ne da faransu wannan kofa a buɗe take domin tijjaniyan nan ko kajiriyar nan ba wani abu da wanda ya zama dole a kan kowa ba ba wani abu ne wanda in mutum bai yi ba a ran ya kyakkyawa zai shiga wuta don bai kajiriya ko don bai tijjaniya ba ba ka bane ko kai kajiriya ko kar kai in kai aikin kirki a rayuwa Allah ya karbe ka ka ki shiga aljanna ko kai tijjaniya ko kar kai tijjaniya in kai imani kai aiki kyawawa kai kai gaskiya kuma Allah ya karbe ka za ka shiga aljanna baya cikin sharadin shiga aljanna yin adila ko yin tijariya ko ko da Allah ma mu ta ko kuma da haka babu wani al'amari daban amma ta aka sana ila rabbi sabila ne wanda zai ga dama ya dauki hanya zuwa ga ubangiji sa wanda ya ga dama saboda haka ya izini a ga manzo Allah bayan wafatinsa har a karbi al'amari sashi an gane kenan ko daga annabi zuwa da ke fattattun mutane wannan babu shiga da cikin amma ba al'amari ani ba an gama da wannan ya zo a cikin da matsatsul manawi magana shiratacciya daga ibn Bashir a cikin littafin sa mai suna isbatul karamat anna abdallah ibn salam lalle abdullahi dan salam sahabin manzalan nan Allah ya kara masa da kara ya ce a sai da Usmana na zo gun sai na Usmana wata rana li kusance ma alai dan na gaishe shi dan na yi masa sallama dan na gaishe shi huwa masurun kuma a lokacin sai na Usmanu yana nan a tsare an riga an tsare shi wa qala sai sai na Usmanu yace marhaban ya akhi lale da dan uwana ya kai dan uwana lale da kai ya ka Abdullahi dan Salam lale da zuwanka wallahi ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi abil quqat na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan kofar shi kaga wannan kofar kaga wannan kaga kaga wannan kofar nan na ga annabi ta wannan kofar annabi ya shigo annabi ya shigo gona na ga shi ya shigo min da ya shigo bakara sai ya ce ya Usman ya kai Usman sai ya ce masa da amma sai ta haka ruka yanzu a zaliman mutanen nan sun tsare ta kutu da an tsare shi eh sun tsare shi kala yana ne ya sake cewa a ti shuka sun bata cikin kishirwa ba su bata ruwan sha ba kutu sai na cewa mazala na an ɗaya na hana ni ruwan sha ya zama cikin halin kishi nake fa'adlani dalwan fi kirau sai annabi ya miƙo min wani guga gugan nan cike yake da ruwa annabi ya ɗauko guga ya miƙo min kuma gugan cike yake da ruwa basharin sai na karɓi gugan daga manzo Allah sai na sha na sha na sha na sha na sha yake da ba sha a tara wai sai da zai ci ruwa da sai da zai ba da shi gaba daya dala kaza duba ma ya ga manzon Allah ya maka tambayoyin nan an tsare ka eh ana ta ruwa ko yace eh sai dauko gugar ruwa sai ni ka bishi saboda mu'jiza ya ga manzon Allah yace zan sha daga wannan ruwan gugan sai da naji ba na jin ciki gaba da kuma hatta anni la ajidu bardahu bayna sadayya wa bayna kasbayya wallahi tun da na sha ruwan da annabi ya ni koman har yanzu na ina jin sanyi da kankara na wannan ruwan tsakanin kirjin nan da guda biyu da ko tsakanin kafafun nan da guda biyu a sai mutum kishirwa ya kone mai makogoro sosai sai ya samu ruwan ruwan ma mai sanyi sai sha daga ya ji mamali sai ya ji nan kirjinsa a cike sai tsakanin kafaɗan nan na zama da sanyi sanyi sai ta har yanzu ina jin kankara wannan ruwan da na sha tsakanin kirjina da kuma tsakanin kafaɗuna guda biyu bayan wannan fakara ta annabi ya ce in shi ta nuturta alaihi in ka ga dama za a yi maka za a taimake ka a kansu in ka in kana so a taimake ka a kansu to za mu taimake ka a kansu za a musa mutiya wa in shi ta in ka ga dama kuma a baka inda za ka zo ka yi buɗe baki a wajen mu zaɓi da wajen kake so a baka nasara akan wayannan azaliman akan wayannan makiya ka kubuta daga sharrin su ko ko kana so ne ka zo kai buɗa baki a wajen mu a yau baki da faktar su sai na zaba an mutira inda in je da buɗa baki a gun manzon Allah sai ya ce wa manzon Allah a'a ban so a taimake ni a kansu ban so a bani nasara a kansu yadda an bani zaɓi sai zaɓin na zaba shi ne in zo da yi buɗe baki a wajen sabon Allah. Abin da kake so kenan ya ce shi kenan sai ka zo yau ɗin nan za ka zo ka yi buɗe baki a wajen mu. Ko ku ci da zalika yau ma a wannan rana aka ce su na Usman. Saboda ya zagi ne ke zai buɗe baki a kuma na Allah. A ranar aka kashe sai na Usman. Yana cikin karatun Alƙur'ani. Aka kashe shi. Har jininsa ya ɗiga kan aya وسيأتي فيك هو الله هو السميع العليم حتى نزل يديك أسوأ الآيات هذا لو قالوا قال بايا وفاة من ذا الله سنا بك يا يا لي وانتي سنا عمر يا يا لي وانتي يزل ذلك a shekara na goma sha biyu ba da watanni a cikin khalifancin ba amma ga shi yana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba Abdullahi dan Salami labarin na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga yadda muke da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya tafi sako daga manzon Allah na zai kana fa a baka nasara kan mutanen ne ko kana so ka zo kai buɗe baki a wajen mu ne yace abin da na fi so na zo ne buɗe baki a wajen ka annabi ce sai ka zo mun yadda a yau din nan za ka zo kai buɗe baki a wajen mu kuma a wannan ranar ne aka kashe shi kuma ya je yayi buɗe baki a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe yan uwa a daina inkarin za a iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a kafi sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba hijiri bane ba kuma tabbatacce abu bane a wajen magabata kirki ba kaga mutum yana inkarin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu lalle wannan ba shi da malami ne ba shi da malami ne ba shi da malamin kwarai kuma bai yi karatu a hannun mutanen kirki ba ya ɗauko karatun ne a hannun makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rikita masa da karatun sa da kokolwarsa mana iya ganin manzon Allah bayan kokol manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba a gani shi da sai na Usman da bai shi ba da abin da ya faru tsakanin manzon Allah da na Usman ai da duk su faruwa Allah ya gatar da mu كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام وقد أوتي مثلها مثلها نبينا وخص من بينه لتبديل الرؤيا هو تنرجع تقوى تموجنا لها تبيه ولا النبي أم بيه النبي رنجا كما أنت بديع النبي زكاني سو كدرجة لغير ذات الله ووقف بعض مشايخنا في هذا ساشي شيخ النمو sun tsaya a cikin wannan batu wa kaya suna cewa laysa alai dalilun wariyar dalili bayyanan da laysa bai zama to alayya kan wannan ba walakin da sai dai jaizun halattacce ne da an yanku da faru amma da shiri dai kam bayyanan ne bai tabbata kan wannan ba amma abu ne jaiz zai faru قال القاضي أبو الفضل شيخ القاضي يا أبو الفضل الله يقرأ متى يبدأ يرى cewa wal haqqul ladhi lam tira'a fihi gaskiyar magana wanda babu musu babu jayayya da gaddama a cikin sa anna ru'yatahu ta'ala fi dunya ja'izatun aqlan hakika ganin Allah madaukakin sarki a cikin duniya halattaccen abashi a hankalce a hankalce an gane zai iya yiwuwa a hankalce a ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin gidan duniya walaysa fi aqli ma yuhiluha ma yuhiluha abinda zai kore ganin Allah a hankalce walaysa babu shi bil aqli a cikin hankali wa dalilu ala jawabi ya fi duniya dalili akan halaccin ganin Allah a cikin duniya su'alu Musa alaihi salamu laha tambayar annabi Musa ga ganin Allah annabi Musa ya tambayi Allah ganin Allah rabbi arini anzur ilaika kaga annabi Musa ya nemi Allah ya yaye masa iyali ya ga Allah tabaraka wa ta'ala to tambayar da Musa yayi don ya nemi yardan Allah ya ga Allah wannan ma dalili ne karara akan halarcin ganin Allah a duniya. Domin wa mu'arin korarren aba ne, an yi jahala da shi tun ma ya juzu alal lahi, wa ma la ya juzu alai. Korarren aba ne, a ce annabin Allah, musamman ma irin annabi Musa, ya jayinci abin da yake halattuwa a wajen Allah da kuma abin da bai halatta ga Allah ba. Dan Allah inda ba dan ganin Allah ya halatta ba, annabi Musa zai tambaya ne, zai yi annabin Allah ya tambayi abinda bai halarta ba in abu bai halarta ba annabin Allah zai zai roƙi Allah akan wannan abin kaga Musa ya san cewa ganin Allah halakaccen abu ne shi yasa ya ya tambayi Allah da ba jahili bane sun farko ma da Musa ba su ne ba bai ga Allah ba da wannan dalili wasu ma sun kafa hujja cewa ganin Allah a duniya jahili ne bal bari wannan zancen ma lan yasal annan Musa ba zai tambayi abu ba illa jahilan da abin da yake jahili ne me iya yiwuwa ne ghayr mustahil ba qurarra ba inda gani Allah mustahili ne da Musa bai tambayi Allah ya nuna masa zaki sa ba walakin sai dai uqu'ahu faruwarsa wa mushahadatahu da kuma ganinsa min al-ghaibi na daga gaibi ne allazi la ya'lamu wanda babu wanda ya san shi illa man allamahu Allah sai wanda Allah ya sanar da shi wa qala lahu Allah ta'ala sannan Musa ya nemi ganin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗa wa Musa lan tarani ba za ka gani ba lan tarani ba za ka gani ba wannan ma ba yana nufin Allah na cewa Musa ba zai gan shi bane Allah ne da lafi ba ma'anar shi ne ailan tutila ba za ka iya gani na ba an gane kenan ko ba za ka iya gani na ba shi ne ma'anar ba za ka iya ba ba za ka iya ba ganin ne ba za ka iya ɗaukar sa ba an gane kenan ko ba za ka iya ɗaukar tajallin gani na ba an gane shi ne ma'anar lantara ne dan ai lan tutika ba ka da ikon ɗaukar tajallina. Wala ta da nuna hukeci, ko ba za ta iya ɗaukar ganina ba. Da zan maka tajalli, ba za ka iya ɗaukar tajallin ba, ba za ka iya ba. Sun madaraba lahu masalan sai Allah ya buga wa Annabi Musa misali, mimma huwa aqwa na daga abin da shi ne mafi ƙarfi min bunyati Musa na daga jirin cikin Musa. wafan da abin da ya fi tabuwa ya fi tabbata na daga cikin zakin musa wawan jabar shi ne dutse dan Allah in ana maganar ƙarfi an gane a hada ƙarfin jikin musa da ƙarfin dutsen tsurin gina a hada ai ba ɗaya bane ko ko ɗaya ne dan Allah da musa da dutsen tsurin gina dan Allah wanda ya fi ƙarfi ai dutsen ya fi musa ƙarfi dan Allah wanne ne yafi kawwa an gane wanda inda za a danka wa mutum abu wanne ne mafi kawwa iya dauka kaga dutsen ya ji ko ba haka bane kaga yanzu inda za a dauki ma'ana misali zan yi kamar masara kan guda ai ba lallai ke dauka ba ko lalle ne amma ka zuba ka kan dutse za ta zo ko za ta zo ba har ta kare musu to ma duk dutse zai iya ɗaukar su gaba daya ko ni shi bai ji ba ma ko ni shi ma bai yi ba shi bai ma san an zuwa mai kwamfashin dutse to kaga kenan annan musa alayhi salam a babin ƙarfi an gane da kuma ginuwa ai bai kai dutse ginuwa ba kuma bai kai dutse ƙarfi ba saboda a gaya wa Musa da gaske ba zai iya ba, ba zai iya ɗaukar mana ganin zakin Allah ba. Sai Allah ya ce masa unzo ila jabal. Kai baka kalli wannan dutsen ba. Da kai da dutsen wani inuwa. Da kai da dutsen wani karfi. An gane kenan ko to abin da dutse ya kasa ɗauka kai ya za a iya yi ka iya ɗauka. An gane kenan ko so da yawa Allah na buga mana misalai a cikin duwatsu, kama a cikin alƙur'ani. Lawan zanna hada alƙur'ana ala jabalin na ra'ayi da wuka ta mu tabbatiya sun gaje billah. Allah ya da da za mu saukar da wannan alƙur'ani ala jabalin akan dutse. Dutse ba duk girman dutse da kuma ƙarfin dutse da kuma jinuwar dutse da dutse muka saukar da wannan alƙur'anin Allah ya ce za a yi da wuka ta mu tabbatiya sun gaje billah. da ka samu wannan dutsen yana da jin tsoron Allah yana da cewa saboda tsamin tsoron Allah amma kuma gashi abin da dutse zai ji tsoro ya kyakkece saboda tsoron Allah sai gashi an saukar wa da ɗan adam shi an saukar da ɗan adam ayar alkurani ba zuwa zuwa ka saukar mawa ba an saukar wa ɗan adam alkurani ne ko ba haka ba to irin wannan misalin ne Allah yake buga wa Musa dutse ya magana cikin magana wannan bishop Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa in ana maganar abubuwa masu ƙarfi ta ce dutse na da ƙarfi dutse ba ai dutse na da ƙarfi yace kuma abin mamaki ba duk ƙarfin dutse ƙarfe ya fi dutse ƙarfi karfe ba ai ya fi dutse karfi da da ana zuwa rusa dutse da za ke rusa da da karfe mana za ka samu kara bayan da za a fasa dutse ya rugurgure ka a mai da ita kari gaba daya da da karfin dutse kuma ya koma ina wajen karfe mana sai ka ce ka karfe na da karfi amma duk karfin karfe wuta kuma ta fi shi karfi in ana so a narkar da karfe za a zai rayu wuta za a haɗa shi da shi mana ko rodi yanzu nan kana so ka narkar da shi mana ba shi a wuta zai narke zan nan gaba da ya zama ruwa kaga duk karfin karfe wuta ta ji shi karfi kuma abin mamaki duk karfin wuta ai wuta akwai karfi mana ka ba wuta minti biyar mana ta yi ɓannan da shekara ɗari ba za ka gyarawa ba amma duk ƙarfin wuta ruwa kuma ta yi ƙarfi duk balbalin wuta da babbalin wuta idan bai gamu da ruwa ba yana gamuwa da ruwa shuru za ka ji mana shuru za ka ji kawai ya da ya koma ya rubu shi mana ya gamu da su da fi kan Allah shi ma ruwa ba da tsayi ba dan da ruwa da Allah ya halaka da duniya gaba ɗaya zamanin annabi Nuhu kuma ga wani ruwa akwai karni malam shi ba ruwan nan ko ka mai hanya ko ka mai ya yi kan hanya ba da tabi shi ruwa akwai karni amma kuma duk karni ruwa kuma iska ta ji karni iska ba ai ta ji ruwa karni domin adarin gaba daya da gizagizan gaba daya duk ba yake dauke da shi iska ke dauke da ita da abin ka na yi da aka gabatar iska dan iska ki da take dauke da hadarin gaba daya duk ruwan gaba daya iska ce ya dauke da ita sai ka ga yanzu iska ta fi ma ruwan karfi gaba daya kuma iska ta da karfi amma kuma duk mamaki duk karfi iska fa ta tunkuta bishiyoyi ta kakkan yaki ta rusa gidaje abubuwa da yawa da kan haila su ai ta iska ko amma duk ƙarfin iska mutum ya fi iska ƙarfi mutum ba ai ya fi iska ƙarfi tun da ka zo duniya ka taɓa ganin iska ko jariri ya ɗauka ya jefar ka taɓa ganin iska ta ce yaro ta tafi da shi ka taɓa gani amma abin da ya fi mutum bishiya ko misali ƙarfi da kahuwa garar fa da jijiyo ba a ƙarƙashin ƙasa ba amma sai da tumbuke bishiyar gaba ɗayanta sai wuce ga wuce ga wajen da da ne bar guda nawa aka yi amma abin mamaki ba ta ba ka taɓa gani iska ta ɗauki ɗan shekara goma ta je daji ta magani ba kuma ba za a yi ba to da ƙarfin ɗan adam malam da ƙarfin gini ne Allah yau dan adam kuma dan adam duk ƙarfin sa ba da mishi ƙarfi ko zan bai dan adam ƙarfi bacci bacci ya fi dan adam ƙarfi duk ƙarfin dan adam mana yanzu nan bacci zai kamar shi sai ga ya fara girgiza can saka shi jiki a kasa duk ƙarfin dan adam wallahi bacci ya fi shi ƙarfi yanzu da zai kare shi an kare kenan ku yanzu Allah ba ga mutane ya kada su wani ga sanar da su suka zo bacin ya kada su saboda karfin bacci sata mu suke dutse yana da karfi shi ya sa Allah ke buga wa annabi Musa misali da ita tun da abin da ka tambaya ba a ba bace wanda yake mustahili a kuna ba ba abin da ba na yi bane amma dai kai ba za ka iya ɗaukan ganina ba, ba za ka iya ba, amma don na tabbatar maka ba za ka iya ɗaukan ganina ba, unzo ila da bane, kan ji dutsen nan ba, ka ga yadda take nukuwa, ɗaukan dutsen daga nan zuwa nan, ai ba ɗauka ji hankali bane. To, in na yi wa dutsen tajalli, in dutsen ya iya ɗaukan tajallin, in ya iya, ba saba ka rani to kai kanka da kanka da sannu za ka gani wannan ma ta jalla rabbu lil kamali lokacin da Allah ya yi tajallin haskensa zuwa ga dutsen ja'alahu dakhan sai Allah ya mai da dutsen gaba da ya koma garin fulawa dutsen ya nike ya zama garin fulawa dan Allah duk karfin dutse ya koma gari ba irin da fulawa ba za ta iya ba kenan ko ko ba haka wani dan Allah in ka dauki buhun gero ka dora ma yaro dan shekara shida ai mun kuɗi shi zafi har ba zai iya ba sai za ka na daura mai ai yake da hawa da ba zai murkushe shi da to ya dauki abin da ya gari to shi ne irin kwatan kwatan abin da ya faru da dutse an gane kenan ko a kan jallin Allah likewa ya gaba ya koma fulawa shi Musa da ya zaka magana Musa ta ika shi ma sai fata da yanzu wani ta illa da gani ka ba karin da hankali wani dutse ma ya zaka duk ƙarfi shi ne malamin anan yake hakaito mana zancen cewa da ganin Allah mutahiri ne tun farko ma da annabi Musa bai tambaya ba a matsayin sa na annabi wanda ya sa abin da yake jahili ya san kuma abin da yake mustahili ai ya sani ya sani saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya masa ba za ka iya ba ya buga misali da abin da ya fi shekaru wa kullu hala duka wannan gaba daya laysa fi ma yuhiru ya zawju dunya ma yuhiru ya zawu abin da zai kore ganin Allah fi duniya cikin duniya laysa bai zama to jiya cikin sa ba abin da zai kore ganin Allah a nan duniya babu shi a cikin wannan ayoyin ba shi a cikin da bal bari ma ne fi jawazu a alal jumlati sai dai halarcin ganin Allah ma ya zo a cikin sare ma a bisa jumlan zance gaba daya sannan bayan wannan duka dalili na hankali وليس في الشك دليل قاطع على استحالتها ولا امتلاكها dalilin kajewar hujja yankakke hujja yankakka babu shi gaba daya a cikin shari'a musulunci laysa bi zama bi shari'a cikin shari'a ba alasti halatiya akan kore ganin Allah ba walasti la ya koko hannuwar ganin Allah ba mutum ya kawo dalili nassi karara ya kakka an gane a shara'ance akan cewa babu halarcin ganin Allah an gane kenan ko da zai kore ganin Allah ko ko da zai hana ganin Allah babu wannan dalili yankakka a cikin shari'ar musulunci babu mutumin da zai iya kawo maka aya ko hadisi an gane kenan ko wanda aya ko hadisin yana magana ba zai yiwu a nan duniya a ga Allah ba yace nafsi ne daga Allah ko daga annabi wanda ya hana haka ba shi a cikin shari'ar musulunci sai dai kawai ya mutum ya ta aunawa auna auna shi ne kawai amma nafsi kara da ya nuna cewa abu kaza ba zai yiwu ba babu shi ne shi hukari ya shi ne ma'ana wani ta fi shar'i dalilin katon halatti halata wani mutunajiha ba da dalilin ya take a kan korewa da kuma hanawa babu in domin kullu mawjudin dukkan halitta samamme faru ya fi wuta izatun ganinta halatta gairu musulina ba ƙurarra ba dada in dai abu saman ne ne akwai dalili na kore ganin sa babu ai tun da an samar da shi ko ba haka bane ashe zai iya yiwa a gari shi abin da ba zai iya yiwa a gari shi ba shi ne abin da ba samar da shi ba an gane kenan ko abin da ba yi shi ba ba fitar da shi daga babu ba a wajen ta yaya za ka yi ganin shi ba amma abin da an samar da shi kuma ya tabbata cikin samamu a ce kuma ba zai iya yiwa a ganshi ba kuma ai ba zai yiwu ba kuma shi zai iya yiwa a ganshi ko da an sa wasu labulen gani ai wasu ba sa musu labulen gani ba ko ba haka wani yanzu ba kai ɗan kwan majaru ba ba sanya labule tsakaninmu da su ba amma kuma dukkanmu ne aka sa wa labule ai a cikinmu akwai wanda suke ganin mu ko babu har wasu masu kai makamin kila ma wuri da su kila ko ba da wani ka ga ke ne ga ga ganin su saboda suna nan inda ma ba nan za ka ba za ka su ba misalin mala'iku ba Allah ya samar da su ba ko ba da wani mafi ya yawan mu masu ijari a kajinmu da su ba muna ganin su ne ba sa kai ama ganin su amma a cikin mu kuma akwai kuma an rasa wai da suka kuma akwai sahabbai ba san gani ba sai da Umar suna zaune a gaban manzo Allah Jibril ya zo ba ya tambayi Islamu ba da imanu da isanu ba da Allah da bai masa labari ba a hada Jibril ba a ta ku yi alimku ku ba ai wannan Jibril ne ya zo ya sanar da ku addinin ku me yasa aka kai shi saboda yana nan amma duk da ba mu ya za a yi ka gani shi har ba zai yiwa gan shi ba shi na da kyau kaljat yake koro mana misali a nan cewa a a a a cewa kowane samamman abu in dai abu samamme ne wannan zai iya yiwuwa a gani yanzu kullu mawjudin ko ruwa su ku jahilan in dai abu samamme ne halitta ne zai iya yiwuwa a gani gairu musayyadi ganin ba don korewa ba ne ashe wala hujjata babu dalili babu hujja liman istadalla ga wanda ke kafa hujja da kuma dalili alamati ha akan hana ganin Allah duk wanda yake kafa dalilin cewa ba zai iya yiwuwa a ga Allah ba yana hana yiwuwan ganin Allah bi kaulihi ta'ala da fadan sa madaukakin sarki a cikin alqur'ani la tudrikul absar idanuwa ba sa idrakin Allah ma'ana ba sa ruskar Allah tabaraka wa ta'ala ba su a iya kaiwa inda za su iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala idrak yana zuwa da ma'anar ruska yana zuwa da ma'anar falala an gane kenan ko ana cewa adraka al-gulam yaro yanzu yaro shi lokacin balaga haka yanzu ana nufin ma'ana kaiwa lokacin balaga an gane kenan ko ana cewa adraka ta sama ƴaƴan itaciya yanzu ta cimma lokacin nuna an gane kenan ko haka kuma riska mutum ya wuce ka amma ka je ka cin mishi ka rufe shi shi ma idraki ne an gane kenan ko adraka adraka zaidu mutajirina zaidu ya cimma matafiya kaga sun ga ki fita amma yanzu ya je ya cin musu a wani zango da ta ce ta kawo bai daya an gane amma kuma idraki na ihada hana da abu gaba daya ka kewaye abu gaba daya daga farko har ƙarshe gaba daya shi ma ma'anar idraki ina ba da mu ina yanzu da Allah ka je buhun gero da Allah ba fa ido ya gani ba ko bai gani ba amma ya ke idraki duk abin da ke cikin buhun gero nan amma kuma ya gani amma za ke zai iya ba da labarin dukkan abin da ke cikin buhun nan duka kaga ba zai iya ba ya gani amma da idraki ba kila a cikin tsakiyar wannan ba mamaki akwai kwandalola kila ba mamaki akwai kanin ma ta dubu hamsin amma ka ga idan ya gane jerin amma da idraki a da cikin abin gaba ne ba ko ba haka bane ashe kenan bayan idanuwa ba ta idrakin Allah ma'ana ba ta iya kara da Allah gaba daya an gane ko kaga nan ma ba maganar rashin gani ba an gane kenan ko kana iya ganin abu ai ko amma kuma me baka ji hada da abu gaba ɗaya ba baka kana da abin gaba ɗaya ba kana iya ganin mutum ka zaci bai da bille kuma yana da bille kuma ka gan shi ko ba ka bane kuma ka gan shi har ma kila ma kun gaisa da shi hannu da hannu ma amma gaba ɗaya hankalinka bai yi wajen bille ba sai da kuma ana magana ma yana da yadda Allah da kabar wannan magana ni da harke sa da hannu da hannu hannu hannu hannu da hannu muka gaisa da wani ashe kallon tsoro ma wani kaga ya kalli wani amma da idraki a cikin wani ba bai kana da wani gaba dai ba abu misali ashe kenan ayar ba tana kore ganin Allah ba ne an gane ko da ma dai a kaddara idanun sun ga Allah to ba za ta iya kara da Allah ba ba mu shiga rafi yanzu shi yasa shi kadi ne ya shiga masu kafa hujja ma da wannan ayan ma ai babu hujjar rashin ganin Allah ma a ayan ma saboda ayan tana magana ihada ne kewaye wa Allah gaba daya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wani yanzu yana riga sannin zakan da ya kai da na amma za a fita abubuwa guda da tare da zakan da ya so su duk da ya shekara talatin za a iya faɗa masa abubuwa talatin a riga san da sun ba muhimman abubuwa amma yana nan riga san amma san su ka ga yana riga san amma da yake haka da riga san gaba ɗaya ba ko ba wani bin yi haka ba bai kara da riga san gaba ɗaya ba amma ko yana ganin riga san kuma ya san riga san akwai misali wanda na zaɓi Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka babu hujja ga bai taɓa hujja akan rashin ganin Allah an gane ba zai yi wa ga Allah ba da hayan nasu lukul absar yaktilabi tawilat saboda sabanin fassarora da ya zo fil aya da cikin aya nan ayar ta da sabanin tawili da yawa malaman tawili za su yi awwala aya da manona mabambanta wanda kuma manonan tawilatan za su sabanin ma'ana wanda yake awwala ayar akan rashin ganin mutlaqan to akwai tawila da yawa cikin ayar wa in domin laysa yattadi qawlu man qala fi dunya al-istihalaka qawlu man qala fadan wanda yake cewa fi dunya cikin duniya laysa bai zama yattadi yana kuma yana hukunta al-istihalaka korewar ba wanda yake magana cewa ba zai yi adala a cikin duniya ba ba yi maganan ba bai zaman to yana hukunta a cikin jihar da korewa haka ba ya faɗa ne amma maganan babu hukunta kore kare a cikin sa wa kadin sadalla ba zuhun hakika sashi malamai sun kafa hujja bi hadhihi ayati nafsiha da wannan ayar kuma zatin kuma ayar kuma ayar da ake kafa hujja da ita akan ba zai iya yiwa a ganin Allah ba kuma da wannan ayar da kuma sashin wasu malaman kuma suke sama hujja kuma ala jawadu ruwai akan halaccin ganin Allah kuma wa kan istihalar da da kuma rashin korewar da alal jumlati alfa gaba da maganar ba da aya kuma su suke kama hujja kuma ai aya ma ita ce take fassara yiwuwan ganin Allah ba yayin da wasu suke fassara ta zuwa ga rashin yiwuwan ganin Allah wasu kuma suna fassara aya kuma zuwa kan yiwuwan ganin Allah wa kalkira shi ka da cewa la tudrikul absar la tudriku absarul kuffar ashe da Allah ya ce la tudrikul absar an gane kenan ko akwai al-ijazul haqq akwai abin da aka shaje ba kawo shi a bayyane ba sai da mana in ba mutum ya lura ba ba zai gane ba ashe cewar Allah la yubul absar yana nufin dama absarul kufar ma'ana idanuwan kafirai la tudruku wa su ji ganin Allah ba gani kuma ta ma'ana wata wata ta bi kuma nan kuma ma'ana al-absar da Allah ke nufi nan absarul kufar idanuwan kafirai ne Allah ke magana cewa ai ba za su iya hukkan ganin Allah ba suna kafiran wakila an ce al'arsa idanuwa ba za su duruku ba za su riske shi ba ma'ana za su yi su ba za su kewaye bi'i da zatin Allah ba babu kwaye ido da za ta iya kewaye zatin Allah ba zai iya yiwa ba هو قلوبنا عباس وانا مغانا شيء مغانا دي عبد الله بن عباس يا منا عبد الله بن عباس يا بشي وايدا نوا بزاف يي كيوي ذات الله با بزاف يا با haka nan kewaye wa aka ce ba gani ba wa kalkila a cikin hambana la tudrukul absar al absar idanuwa la tudruku ba za su riski Allah ba wa inna ma sai dai al mubsiruna masu ganin yudruku suna iya ruskin Allah ma'ana idanuwa ba za su ruski Allah ba amma masu gani an gane kenan ko su kuma suna iya idrakin Allah an faɗi kuma wannan ma'anar kuma ita juz'in ido ba za ta iya idrakin Allah ba amma su masu ganin su kuma suna iya ruskin zakin Allah an faɗi wannan ma'anar kuma an yi wannan tawilin kuma wa kullu hadhihi at-tawilat duka waɗannan tawilola fassarora mabambanta din nan la taqtadi babu wanda take hukunta man arruya hannuwar ganin wannan da halada kuma babu wanda take hukunta kuma korewar ganin ba wacce ta zo ta hana gani kuma babu wacce kuma ta zo ta kore ganin kuma babu ko wanne dai tana magana ne akan menene ke hada a cikin ganin Allah ba rashin gani ba ba kuma kore ganin ba وكذلك haka kuma la wujada lahu babu hujja gare su bi qawlihi ta'ala da fadan Allah madaukakin sarki da yake wa kuta lan tarani ba za ka gani ba sai Allah ya ce wa kuta lan tarani ba za ka gani ba to shi mu za ki masa lan tarani ba za ka gani ba to yaushe kuma za ki wani wani akan mu zama zan ya gani Allah kuma Allah ya ce wa kuta lan tarani ba za ka gani ba kuma ya kawo harafin lan wanda yake kore yiwuwan abu a nan gaba. An gane ganin ku? Kuma ta nan tana kore yiwuwar abu ne. Kuma ya za Allah zai ce nan tsara ni, kuma za a ce kuma zai iya yiwa wani wani Musa bai ga Allah. Ba Musa ce nan tsara ni. Wa qawluhu da kuma nan Musa kuma tun kire ka Allah na tuba kuma zuwa gare ka. Kuma wannan ma ba ka tsara ni Cucu, na tuwo zuwa gare ka, me yasa Allah ya ce Musa nan da rani? Kuma Musa da ƙashe bayan suma da kuma kwakwatarwa ya ce Allah na tuwo zuwa gare ka. An gane kenan ko? Lima ka damna, lima ka damna ka abin da muka gabatar da shi. Wani an ta'a domin ita laifat ba ta zama alal umumi a bisa gaban me ba. Ba ta zama a bisa gaban me ba. ولأن من قال تومن وند يفدا معنى معنتا لن تراني بذاك جني في الدنيا أتين دنيا ما إنما هو تاويل شما فسرا وعيه شما تاويل وأيضا كما فليست فليست فيه نفس الامتنان نفس الامتنان نفس الخلوة ba ne ka bai zama sauki yi a cikin ba wannan jumla gaba daya babu nafsin hannuwar ganin Allah cikin sa wa inna ma ja'at haqiqa ta zo ne fi haƙƙin Musa a cikin haƙƙin annabi Musa wa haitu yayin da ta tatarrafu tawila tawilona fassarora suna kwankwasa ƙofofi suna zuwa mabambanta wa daga fallafin itimalat kuma daukan fassarorin kuma suna fakuwa falesa ne kaɗi ilai sabilun sabilu hanya a falesa bai zama to ne kaɗi za ka yanke hukunci ilai zuwa gare shi in ya zama to aya ta wuyo zai iya zuwa kuma ikimalat fassarora mabambanta zai iya zuwa cikinsa kaga wannan babu maganar hanya zuwa ga hanya ma'ana yankakkan magana a cikinsa har yanzu Raka wannan shi ne abin da yake faruwa. Wa qawluhu fadin Musa tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka wannan ba wai ya tuba bane saboda menene ganin Allah ba a na tuba ai daga min su'ali tambaya na ma lam tuqaddiru ni na abin da baka kaddara ko zan ke daukar kafa shi da malan tubtu din na tuba akan abin da Allah baka kaddara mun tun fil azal zai iya daukar tajallin ba shi ne kawai musa yake tuba kan an gane ke ko wannan shi ne Allah ya dace da mu insha Allah za mu dakata nan dan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu dora inda muka kwana Allah ya kiyaye mu imani Allah ya kiyaye mu addini Allah ya kiyaye mu mutuncin mu Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya jikan mu Allah ya jikan malaman mu da iyayen mu da shekaran mu duka Allah ya ba mu albarkar iyayen mu da malaman mu da shekaran mu wanda da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadodan mu Allah ya karbi addu'o'in mu bayan da ke wa rahama da gafara da kyakkyawa Allah ya sa mu a cikin su lokacin da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a a wajen mu lokacin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin fatiha salatul fati sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم
هذه إلى صلاة المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا إله إلا الله